إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna shaidata godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake kaddara haduwarmu a wannan masallacin mai albarka na masallacin babu makka rahimahullahu ta'ala a rumfuwan bare a majalisinmu mai taken karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lahiya ga musulmi a ƙarƙashin karatun littafin sunanu abi dawud yau muna 23 ga watan jumada ula hijira daga makka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da shekara miladiya 2025 wannan shine darasinmu na 56 a cikin kitabu sala kahin mu ci gaba taken karatunmu na yau shine almalu yanfadu hilluhu wa haramuhu yawman wa yabqa ba'da dha athamuhu laysa at-taqiy bimuttaqin li ilahihi hatta yatibu ta'amahu wa sharabuhu ليس التقي بمتق لإلهه حتى يصيب طعامه وشرابه wannan baitutunkan sun kumshi jan kunne ne game da ƙoƙarin cin halal da nisantar cin haram malam ya ce ita dukiya tana ƙarewa halalkinta da haramkinta ta dai wataran za ta kare in ita dukiyar ba ta kare ba to kai za ka tafi bar dukiyar ta halal ce ko ta haram ya ce in ta haram ce ba abun da zai yi saura bayan ka mutu ka bar ta ko bayan ta kare zunubi kawai zai yi saura dama hausawa suna cewa amfanin zunubi romo sai ya ce laisa taqiyu bi muttaqin li ilahihi hatta yutiba ta'amahu wa sharabahu mutum ba zai taba kasancewa mai cikakken takawa ba mai cikakken tsoron Allah har sai ya kasance abin da yake ci da abin da yake sha tsarkakakke ne ta hanyar halal yake samun sa in uwa masu girma muna a wani zamani wanda idanun mutane sun rihe kowa dai ya samu kuɗi yake halal yake haram wannan kuma ba abin da zai kai al'umma in ba ga halaka ba idan an ce idanun kowa sun rihe shi dai ya samu kudi to tabbas kowa zai iya aikata komai don ku ya samu kudin nan yana daga cikin hanyoyi na cin haram shine roko mutane da yawa ba sa tunanin ba sa tunanin roko haramun ne alhali kuma roko haramun ne duk wanda ya mai da roko sana'a to wallahi ya san abin da yake samu wannan kin haram yake ce makansa kuma duk wanda ya mai da roƙo ya kasance sana'a gare sa rayuwarsa ba za ta taba albarka ba kullum zai kasance a cikin tausayi dama hausawa suka ce duk wanda ya hau motar kwaɗayi to za ta aje sa a tashar wulaƙanci maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man akhadha al-mala bi haqqihi ko man akhadha malan bi haqqihi yubarak lahu fihi ومن أخذه بغير حقه لا يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع duk wanda yake neman dukiya ta hanya wadda take ta halal to Allah zai sa masa albarka a cikin abun komi karancin sako sai manzon Allah ya ce wanda kuma yake neman dukiya ta hanyar haram to Allah zai hudda albarka daga cikin dukiyar sai ya kasance kamar mai ci baya koshi ma'ana kullun samu yake amma kuma kullun kamar baya samu kullun ƙara son duki yake duke ba ta amfani shi yadda ya kamata yanzu akwai wanda za su zo a masallaci su yi karya akan musiba kaza ta sha- ta same su gidansu ya kone ko wanan wanan shi kaza yayi accident ko wanan shi kaza bai da lahiya a taimaka mishi ko kun mutum ya kira ka ta waya yayi accident bala'i kaza ya same shi a taimaka mishi alhali kuma karya kuma wallahi duk wanda ya ce bala'i kaza ya same shi dan ya samu abun hannun mutane to ba zai mutu ba sai Allah ya jarabce sa da wannan bala'i domin baki mai yanka wuya kenan shi yasa mu ji tsoron Allah madaukakin sarki uwa mu kasance masu kana'a ma'ana masu wadatuwa da dan abun da Allah ya azurta ya bamu muna fatan Allah madaukakin sarki ya azurta mu da kana'a ya azurta mu da wadatar zuci da nesantar da mu da kwaɗayi da kuma roƙo da neman dukiya ido ruhe Allah ya muna rahama idan ba a manta bayan uwa za mu tashi babu raf'il yadaini alal mimbar babu mai bayani akan raf'il yadaini alal mimbar ɗaukaka hannu akan mimbari ma'ana limami ne yana hudu ba akan mimbari harshe in yana addu'a zai daga hannu ko ba zai daga hannu ba shine abin da yake nuhi malai yace haddathana ahmad ibn yunus haddathana zaidatu an husayn ibn abdurrahman qala ra'a umara ibn ruwayba yace yaga umara dan ruwayba bishr ibn marwana shine bishr bin marwan ko kuma umara bin ruwaiba ya ga bishir bin marwan wa huwa yad'u fi yawmi juma'atin yana addu'a a ranar juma'a akan mimbari faqala umaratu sai umara yace qabbaha Allahu hataini yadaini Allah ya ɗebe ma wa'annan hannayen guda biyu قال زائدة زائدة يتي قال حسين حسين يتي حدثني عمارة قال عمارة رواية حسين يتي عمارة ياباني لاباري أكنتي و لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناغ منظن الله وهو على المنبر ينا أكن منبري ما يزيد على هذه بايا كاروا أكن ونن يعني السبابة yana nuhin hannun shi manuniya allati talil ibham wadda take bima babban dan yatsa na hannu abinda wannan hadisi yake nuhi shine wani sahabi ne da ake ce ma umara ya ga wani a shugaba da ake ce ma ruwaiba a lokacin daula ce ta umawiya to shi amirkin shugaban shine dama a ɗabi'ance muka ce shugaba shi ne limami ko a musulunci to sai kasance shi limami in yana hudu ba in ya kai wurin addu'a daga hannu yake yana addu'a kuma akan mimbar yana hudu ba to shi ne sai sahabin ya ce wa'annan hannayen Allah ya ɗebe musu albarka don saboda ba haka manzon Allah ya yi ba ya ce na ga manzon Allah in yana hudu ba idan ya kai wajen addu'a ɗan yatsan shi ke ɗagawa ba mi ba ba hannuwa ba me wannan hadisi yake so ya nuna muna shine ashe in limami yana hudu ba ya kai wajen addu'a ba zai daga mi ba ba zai daga hannuwa ba sai dai ya daga mi ya daga dan yatsa wannan shine sunna wanda suka saba ganin mu akan minbari haka muke yi to ga dalilin mu ala gane da kyau ko kenan dan yatsa ake dagawa malamai suka ce hatta wanda suke zamne su ma ba za su daga hannu ba kuma ba za su daga dan yatsa ba su za su aje hannuwansu dan ba a rawaito sahabbai suna yi ba kenan wanda limami da yake aka mimbari shi ɗaya zai daga ɗan yatsa ya yi addu'a sauran da suke zaune su kuma su ce amin ba tare da sun ɗaga hannunsu ba wannan kenan ita ce sunna wallahu ta'ala a'lam mali ce haddasana musaddadun haddasana bishrun ya'ni ibn al-mufaddal haddasana abdurrahman ya'ni ibn ishaqa an abdurrahman ibn muawiyata an ibn abi zubabin an sahal ibn sa'adin qala ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهرا يديه قط أي رافعا يديه قط yace ban taba ganin manzon Allah ya daga hannayensa ba ko so guda ya du'u ala minbarihi yana addu'a akan minbarinsa wala ala ghairihi ko kuma akan abun da ba ma minbari ba walakin ra'aituhu yaqulu hakaza sai dai na gansa yana yin haka wa ashara bis sababa sai yayi nuni da manuniya wa aqada al wusta bil ibham sai ya jimke na ɗan yake da suna ɗan yatsa na tsakiya da wanda suke bi masa da wanga ma'ana yayi hakan ga shine abin da yake nufi ana gane da kyau ko hadisin bai inganta ba kuma abin da yasa bai inganta ba shine da yace hatta ma ba akan minbari ba ko ina bai taba ganin manzon Allah ya mi ba ya daga hannuwa wannan kuskure ne eh manzon Allah bai daga hannuwa akan minbari amma akwai ruwayoyi da yawa da suka zo akan manzon Allah yana daga hannu a wajen mi a wajen addu'a wanda zamu gansu a nan gaba wanda al-Imam al-Bukhari hatta babi ya kulla mai zaman kansa akan bayani akan cewa yana daga cikin sunna daga hannu a cikin mi a cikin a cikin addu'a sai dai daga hannu a cikin addu'a ya kasu kaso uku akwai inda haramun ne ka daga hannu akwai inda mustahabi ne ka daga hannu akwai inda dole ne ka daga hannu ku bi ni bashin su zamu gan su a gaba kenan mai so kai ya sake yayi yayi ratan karatu malai ce babu e babu iqsaril khutabi babu mai bayani akan takaita huduba nan ma akwai magana حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا العلاء بن صالح عن أبي بن ثابت عن أبي راشد عن عمار بن ياسر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقصار الخطب من زال يا أمر تيمود تكيت هدبوبي حدثنا محمود بن خالد حدثنا الوليد أخبرني شيبان أبو معاوية عن سماك بن حرب ina wanda ya tambaya ran nan simak to kaji simak kaji ko ran nan ya tambaya shi ya ji wani suna simak ina aka samu wanga suna to gashi kaji kaji shi an jabir ibn samurata as-suwa'i qala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama la yutilu al-mau'izata yawm al-jum'a manzo Allah ya kasance baya tsawaita wa'azi a ranar juma'a yana nufin al-mau'iza huna ai al-khutba manzo Allah baya jan huduba a ranar juma'a innama hunna kalimatun yasiratun kalimomi ne takaitattu yake gai wannan hadisan guda biyu suke nuna muna sunna a wajen hudu ba shine ayi me a takaita ta a can amma da yace manzon Allah ya umurce su kaji umurtar su ma yayi kenan sai kasance ba ma sunna bace fi'liya sunna ce kauliya kuma fi'liya ma'ana manzon Allah yayi kuma ya gai a cewa ayi haka nan ya tabbata a wani hadisi na daban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna qisari inna qisara khutbati ar-rajuli wa tulu salatihi mahinnatun ala fiqhihi duk limamin da kaga ran juma'a yana takaita huduba amma ita sallah yana janta to wannan yana nuna maka mutum ne mai ilimin addini mutum ne mai fikihu ana gane da kyau ko wannan hadisan sun isa su nuna muna ashe kuskure ne makruhi ne a tsawaita hudu ba idan ba da munasaba ba to amma sai dai akwai matsala ya ne in mutum yi ake cewa ya takaita ya ne ake cewa ya tsawaita ana gane da kyau ko to shi kuma wannan mala hadda lahu fi shar'i fa yuhaddu bil urfi abinda shari'a bata kayyade ba to sai a kayyade shi da al'adar mutane yanzu a al'adance wata irin hudu ba ce minti nawa ne in mutum ya doka yana hudu ba za a ce wa ya jima ku ba na amsa a awa ko a awa ai wannan wannan ai muhadara ce ko a gaskiya ne a gani na minti talatin ne hudu ba in ta wuce minti talatin gaskiya an sha ta in ta wuce wai cikin ma ya sha ne minti talatin gaskiya hudu ba ta yi yawa minti talatin hudu ba ta yi yawa ku ji wa kalimatu ne siratun aka ce kalimatu ne siratun ku aiko minti goma ana faɗin su akwai ɗaya daga cikin malamanmu da na ga ya ɗora a statukin shi ce malam hudu bakka da hausarta da larabcinta kar ta wuce minti goma sha biyar Allah gane da kyau ko to ni na ɗan ga malam ya ɗan matse sosai ko tunda matsalar sai an yi larabci sannan a me a fassara shi shi ne ke sa hudubar mu tana dan hudubar Hausa hudubar kasar Hausa tana dan meja amma duk da haka wallahi in ka tsara hudu barka in dai har kai ka rubuta kuma ka tsara ko ba kai ka rubuta ta ba in dai ka tsara ta to za ka iya ka kiyaye mitutukan da za ka yi a al'adance misali hudu ba ta duk wanda yake gani mafi yawanci da wuya take wuce minti 25 kasa ga minti 25 ne misali ta yau da muka yi minti 23 ne akwai wanda muke ma kasa minti 20 akwai wata 19 wata 18 da abin da ya kama da haka wannan duka misali nake bada na ana iya ayi wai akwai wanda suna ganin minti minti minti 20 bai isa su hudu ba wannan kenan sai nuna baka tsara abin bane wannan shine kenan yana da kyau limamai su faɗaka akan wannan wallahi abun wata rai wata hudu ba in ka zauna kana saurari har sai ma Allah dai tsare ba ma kwanan ba wata har sai baliba bai hawara baka haushi ana gane da kyau ko duk da bai dace ba amma dai kun san al'amari na shedan har sai ya hawara sa baka me yake da suna haushin limami kuma kuma akwai wanda ma kwana yake dauke su musamman ga Ramadan an gani ko kun gani akwai gajiya da abin da ya kama da haka ya kamata a ce an lura da wannan in Allah ya baka limanci wataran kai kokari ka tabbaka wannan sunna wataran in kana bana bakwai in kana dan bana bakwai wataran daidaita abin yana dan wahala sai an dan saba dan ni ma lokacin da na fara akwai lokacin taba minti 45 a horko horko na taba minti 45 amma bai wuce so tai ba ko sau biyu wannan shine kenan a horko horko abin yana dan wahala kwanaki wasu wani masallaci sun gayyace ni in yi musu hudu ba to da na shi duka sabon masallaci ne kuma samari ne ke ba da sallah da na yi hudu ba aka kare wani sai sai diba mantur ya ce malam tirazar karanta ha na ce emi ya aka yi ya ce mu sai kafar da muke kare sallah ya ce hudubar hudubar ta yi abin ga sosai ai shi ba yin hudu ba haka na ce aiku hudu ba haka ya kamata kasance kuma mutane suna son haka ne kuma sau da yawa hudu ba takaitatta mutum ya yi amfanuwa da ita akan hudu ba wadda ta sha lokaci sosai sai kasance wani abun kamiya a kare shi wancan ma kamanta da shi wannan shine kenan Allah ba mu ikon kula da wannan kenan wannan ita ce sunna a takaita hudu ba mala yace babu dunuwi min al-imami inda al-mau'iza babu mai bayani akan kusantuwa da liman inda al-mau'iza ay inda al-khutbah lokacin da liman yake hudu ba a nan kuma hatta wurin wa'azi yana shiga hatta wurin karatu yana shiga ma'ana wannan hadisin zina yana daga cikin sunna idan mutum ya zo masallaci na juma'a ya kokarin samun kusa ga liman ko wajen karatu ya kokarin samun kusa ga malam yana wannan wuraren bai kamata a rika ganin su ba ba da yace haddasa na bari mu kare akwai wani hadisi wanda yake zai kara kwadaitar da ku akan haka حدثنا علي بن عبد الله حدثنا معاذ بن هشام قال وجدت في كتاب أبي بخط يده ولم أسمعه منه قال قتادة أن يحيى بن مالك أن سمرة بن جندب أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال للي النبي الله ياتي احضروا الذكرى كهلرتي ذكري الذكرى هنا يعني ماذا آه الخطبة فإذا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله أي فاسعوا إلى الخطبة ويغاو كجوك سارو خطبة كنان كهالرچو خطبة ودنو من الإمام كما كسنتو غليمان إذا أنا خطبة فإن الرجل لا يزال يتباعد domin mutum ba zai gushe ba yana yin nisa daga limami hatta yu akhara fil jannati har sai an jinkirtar da shi a aljanna wa inda khalha in ma an kaddara zai shiga aljanna ana gane da kyau ko kenan in ma an kaddara zai shiga aljanna to shi yana daga cikin yan baya baya shi yasa manzo Allah sodiya a wajen sahu in yana daidai sahu sai ce takaddamu la yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yu'akhirahum Allah mutane wasu mutane ba za su gushe ba suna ja baya daga sahu face sai Allah ya maida su yan baya ka san ko a Hausa aka ce ma kai dan baya ne kasa an zage ka ko wannan shine kenan hadisin da nake cewa shine wata ran manzo Allah sallallahu alaihi yana a majalisi a cikin majalisin sa an cika sai mutane guda uku suka zo da suka zo gudan sai ya fara dibe dibe ma'ana dibin ina ne zai samu kusa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kewayo sai da ya samu wani wuri ya zamna kusa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma gudan daga can bakin kofa inda ya ga wuri nan ya zamna shi kuma gudan sai ya gama kai wurin ma ya cika babu wuri sai ya tafi a kai sai manzon Allah ya ce musu ala ukhbirukum bi khairai thalatha kuna so in gaya muku wanda ya zama tuwa alkhairi daga cikin wayannan mutanen guda uku sai manzon Allah ya ce musu na farkon awa ilallahi fa'awahu Allah ya so ya kusanto ga Allah maɗaukakin sarki ma'ana maganar Allah domin manzo Allah abinda yake faɗi menene alkur'ani ko hadisi hadisi shi ma maganar wace la yanti ku anil hawa ko ya zo ya so ya kusanto ga Allah sai Allah ya bashi dama ya kusanto ma'ana ya ga wuri ga ya zo ya zamna wannan shine mafi alkhairi sai ce musu nabiyun istahya Allah fastahya Allah minhu ya shi kumyar Allah shi ma Allah sai shi kumyar shi ya bar shi inda ya tsaya ma'ana shi ba yabo ba fallasa to tun da shi bai tafi ba shi kuma na ukun a'rada fa a'rada Allah anhu shi wancan ya kau da kai ya koma sai Allah ya kawar da kai shi ma ya kyale shi ana gane da kyau ko akwai kwadaitarwa a shi ko babu akwai kwadaitarwa kenan wanda yake nuna zakuwa karatun shi ma kusantowa shi ma yana da falala sosai a sodiya ina dan ba da misali da kaina ne don saboda ya zama to kamar izina Allah yana gani duk majalisin da zan yi in dai ba ta kakare ba ban yarda in zamna baya tun lokacin muna equal haka nake kullum a yan gaba muke hatta yanzu akwai majalisin da nake zuwa wanda suke zuwa majalisin su suna gani na kullum in ka zo kusan kamera man kamar da kaga wanga ba ni ne mai kamera ba amma kusan mai kamera nake zama ko shekaran jiya ina can wurin karatu wannan shine kenan a takaice dai masu girma wannan yana nuna kwaɗayin mutum ga ilimi kuma shi dama idan mutum yayi kwaɗayin ilimi to Allah zai arzuta shi da shi domin mai al-Imam Shafi yace akhilan tanala al-ilma illa bi sittatin fa umbika an tafsiliha bi bayani zaka'un wa hirsun kaga sai ana da kwaɗayin me sai ana da kwaɗayin ilimin sai ya tsallako in dai kasance tsallakar ba za ta cutar da mutane ba ko kuma a'a mutanen ne suka yi sakaci ku kun zo da wuri kenan sai ku kama gaban ana gane da kyau ko kenan tun da ku kun ki kama ni kuma yana so in zo gaba kenan sai in tsallako in zo gaba ana gane da kyau ko ya bambanta da juma'a ita juma'a wannan abin da yasa aka ce an fara hudu ba kaka tsallaka dan saboda a cikin sallah ake a cikin sallah ko ana tsallake tsallake wannan shine shi yasa aka ce ko magana kakkai kenan ya sha bamban da wurin majalisi na me majalisi na ilimi shi majalisi na ilimi ta sabuka ake yi an ana gane da kyau ko wannan shine kira ganganto ake yi babul imami yaqta'ul khutba lil amri yahdusu babin mai bayani akan limami da zai katse huduba dalilin wani al'amari da ya afku ma'ana hal liman ya halatta yana cikin huduba ya katse hudubar ya shiga wani al'amari daban حدثنا محمد بن الألاء أن زيد بن حباب حدثهم حدثنا حسين بن واقد حدثني عبد الله ابن بريدة عن أبيه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مزا الله يا من هدبا فأقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما سي الحسن ده حسين سكا غباتو معناه suka hito daga gida suka zo sun tinkaro minbari zuwa wajen manzon Allah alaihima kamisani ahmarani suna sanye da riguna horare guda biyu e jajaye guda biyu ya afurani wa yaqumani domin lokacin suna yan kanana suna hwaduwa suna tashi suna hwaduwa suna tashi fa nazala fa akhadhahuma sai manzon Allah ya sabko da kan minbari ya zo ya doke su ku ji tausayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga yara fa sa'ida bihima al-minbara sai ya koma ya hau minbari da yaran nan sun makala sai ce sadakallahu Allah ya yi gaskiya innama amwalukum wa auladukum fitna lallai dukiyoyinku da 'ya'yanku fitina ce jarabtawa ce ra'aitu hadaini naga wa'annan yaran guda biyu falam asbir sai na kasa hakuri na faduwar da naga suna yi ana gane da kyau ko shine ma'anan fitinar da manzo Allah yake nufi da yace innama amwalukum wa auladukum fitna thumma akhadha fil khutba sannan manzo Allah sai ya ci gaba da huduba dalilin sabkar wannan ayar ta innama amwalukum wa auladukum fitna shine akwai wanda suka yin hijira akwai wanda kuma suka ƙi tahiya jihadi dalilin yaran su ƙanana suna tsoron ka su tai a kashe su kuma yaran su ƙanana ne ba wanda zai ne zai kula da su kun gani dalilin yaran su sun ƙi tahiya me jihadi dalilin yaran su sun ƙi yin me sun ƙi yin hijira akwai wanda kai dalilin yaran sa ma ya tona asirin musulmai shine dalilin sabkar suratul mumtahana ana gane da kyau ko wannan shi ne kenan wannan labari ne wanda yake da dan tsawo kaɗan to duka kun gani shi ne ma'anan dukiyoyinku da yayanku fitina ce shi zayen Allah ya tsare ka daga fitinar dukiya da yaya to ka tsirata da yardan Allah domin su ne fitina mafi girma malam ya ce a takaice muhallu shahid a nan shi ne manzo Allah kun ga ya kace hudu ba ya je ya kama me ya kama wa'annan yaran kenan babu lahi wata larura ta kama a kace hudu ba misali a me yake da suna hudu ba kuna a rejistiranta misali da wannan ina a rejistiranta sai ina cikin yi sai na dan bige shi sai ya faɗi a ƙasa ina iya a cikin hudu bannan in duka in ɗauko wannan abin in maida ana gane da kyau ko don saboda maslaha ta hudubar wanda za su sauraranta sai sun yi yawa idan aka tura akan wanda ma suke gaban me wanda suke gaban limami kun bayan wannan da ba a ɗauka ba da shi kenan wanda suka saurara su kaɗai ne za su amfana amma in aka ɗauka shekaru masu yawa za a zo a same su wannan kun ga shi ma wata maslaha ce wadda take ta dalilin a katse hudu ba babu lihtiba'i wal imamu yahtub babu mai bayani akan alihtiba abinda ake cima alihtiba da dama mutane sun yi shi ga wani can mai bulanan kaya ya yi shi kakka canza zamanka ga ya mai bulalan kaya ai kawahu biyu ne ko yawwa to shine al-ihtiba ana gane da kyau ko ga wani ce shi ma ba san yanzu ne yayi ba ko kuma kakare wannan al-ihtiba kin wata ran dadi ke gare shi ana zamu gani mashin yani al'amarin nashi yake na'am shi ake cewa al-ihtiba babu yi bayani akan wai shin har ya halatta mutun yayi irin wannan zaman wal imamu yahtubu al-hali liman na huduba حدثنا محمد بن عوف حدثنا المقب... حدثنا المقري حدثنا المقري حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي مرحوم عن سهل بن معاذ بن آه أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة وزا الله يحني أكان الحبوة شيني معنى الاحتباء ماذا ما ون سنة دهوسا أه؟ أبا تموكي لبني قا تموكي لنا أه؟ wannan shi ne tamu kela na'am babu babu lafizawa irin wannan zaman bai da suna da hausa kun ga daɗin larabci ko shi komi daga larabci yana da suna wannan shi ne kenan to a kyarkaro mishi suna ya kamata mu mishi suna tunda za mu yi ta karatun hadisai kuma za mu yi ta gamuwa da irin wannan hadisai ya kamata mu mishi suna jayi aha wani suna ya kamata a yi mishi zaman zarakwata sarakwata to kai masha Allah sarakwata ban san ko daga ko dai in ka zo gaban sarakun ne shi za ka yi wani aka ci haku a ga sarakwata masha Allah jazakumullahu khairan zan rubuta shi don saboda gaba sarakwata yawwa a tsugunan kare ana ce mishi kun ji tsogon da kare kuma ba shi bane ko sarakwata ne ne ko masha Allah wa shaida sha an samu latti zai yayi shaida na kina a rike sarakwata na'am ha to ga dai shi nan dai ka sa Hausa yawa a gare ta yanzu in wani ba sakwace ya zo ya sako maka wata kalma sai ka rasa ba me yake ne kuma Hausa yayi duk yawwato kun san dama dama zamani wata ran yana bada wasu kalimomi to kenan zamani ne ya so ya sanye ta yanzu insha Allah zamu maido ta sarakwata na'am kenan yace manzo Allah yayi hani akan zaman sarakwata yawmal jumu'ati ranar jumu'a wal imamu yaktubu alhali liman yana hudu ba حدثنا داود بن رشيد حدثنا خالد بن حيا حيانا الرقي حدثنا سليمان بن عبد الله بن الزبير بن زبرقان أن يعلى بن شداد بن أوس قال شهدت مع معاوية بيت المقدس ناها لرتاتا رد معاوية مسلاة قدس لوكة ديزير مسلاة لوكة كمشيني خليفة فجمع بنا سيمون جمعي أتكي مسلاة فنظرت فجمع بنا بجمعي بأنا yayi muna sallar juma'a ana gane da kyau ko na'am shine fajamma abina irin wannan kalmomin munasaba ita za ta gane za ta bambanta maka me ake nihi da jama'a domin jama'a yana dokan ma'anan jami'i jama'a yana dokan ma'anan sallar juma'a kinan fajamma abina sai muna sallar juma'a fa nazartu sai na duba fa idza jullu man fil masjid ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam sai na ga mafi yawan waɗanda a cikin masallacin masu habban manzon Allah ne fara'aytuhum muhtabina sai na gansu suna zaman sarakwata wal imamu ya kuma liman na hudu ba akwai cin karo ko ba cin karo can manzon Allah ya hana liman na hudu ba a yi zaman sarakwata kuma gashi an ga sahabbai a cikin masallaci zamna dukkansu suna zaman sarakwata ana gane da kyau ko sai dai a hadisin bai inganta ba to amma ga wata magana wadda abu dawud ya hudi wadda ita kuma maganar an samu asar da suka tabbatar da haka قال أبو داود أبو داود كان ابن عمر يحتبي والإمام يخطب ابن عمر يا كسنتي يناين زمن سرقتا لمن خطبة وأنس بن مالك حكما أنس بن مالك وشريح ده شريح وصعصعة بن السوحان ده صعصعة بن سوحان شما سنن صحابين كنجي wannan sunan babu shi ko ba a saba sashi ba sa'sa'a an gani da kyau ko to in kuma kana tsoron kakanni su rikice ma sunan to ka sa ɗanka sunan da suka iya faɗi wa sa'id ibn al-musayyib da sa'id ibn al-musayyib wa ibrahim an-nakhai da ibrahim an-nakhai wa makhul da makhul wa isma'il ibn muhammad ibn sa'd makhul shi ma ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi da isma'il bin muhammad ibn sa'd wa nu'aym ibn salama qala yati la ba'sa biha an gane da kyau ko nu'aym bin salama yace babu laihi game da yin wannan zaman qala abu daud walam yablughuni bai isko ne ba ma'ana ban taba ji ba ana gane da kyau ko labari bai taba isko ne ba anna ahadan karihaha akan cewa wani daga cikin sahabbai ko tabi'ai karihaha anan harramaha domin kalma ta a yake da suna alkaraha a wajen malamai akwai lokacin da suke nihin da ita haramun akwai tambayar da ake ma malamai suke sai su ce akrahu zalika ai yana nufin uharrimu zalika ana gane da kyau ko wannan suna daga cikin mustalahat wanda sai an yi sai an yi hattara sosai a wajen fassarawa kenan yace labari bai taba isko ni ba daga wani ɗaya daga cikin manyan malamai wanda na sani akan cewa sun haramta ta illa ubada tubnu nusayin sai dai ubada bin nusai shine ya haramta wannan zaman wannan magana ta imam abu dawud ita magana ce wadda take an samu asar da suka tabbatar da haka ba shi kadai ke da wannan ra'ayin ba na cewa wannan zaman da manzon Allah ya hana sallallahu alaihi wasallam ba hani bane na haramci hani ne na karhanci ana gane da kyau ko kenan mai yake da suna nahyu tanzihin ne ba nahyu tahrimin ba me yasa ma aka hana wannan zaman shi wannan zaman asali ma akwai riwaya da ta zo ba ta kayyade da juma'a ba idan kuka lura a cikin umdatul ahkam mun karanta hadisi na bukhari da muslim daga cikin abubuwan da manzon Allah ya hana akwai al-ihtiba shine ma'ana wannan zaman anan kun ga ba a kayyade ba da ni da juma'a da abin da ba juma'a ba to abin da ya sa manzon Allah a farko a lokaci a lokacin su ya hana wannan zaman shine a lokacin su tufafi suna wahala ana gane da kyau ko tufafi a lokacin su suna wahala mai arziki ko shine wanda yake da wanda yake da complain da biyu ko uku mafi yawancin su daga masu complain guda sai masu complain biyu mai arziki shine ke da hiye da uku hiye da uku fa ba wai a ji zuwa biyar goma zuwa abin da ya kamata haka domin manzo Allah da kansa tufafi guda ke gare sa na musamman wanda duk juma'a yake sawa duk idi yake sawa dan saboda a lokacin kaya suna ne suna wahala suna tsada sosai to tsadar kayan da wahalan kayan yasa mafi yawanci mutane saman ne suke rihewa cikin ba kowa ke samu abin da zai rihe cikin ba sai ya kasance in ka zamna kai irin wannan zaman za a yi walle ko ba za a yi ba ai an san walle ko wanda shi wanda shine kenan wanda shine kenan to shi yasa sai manzon Allah ya hana mi wannan zaman to lokacin su Muawiya lokaci ne wanda arziki ya zo kaya sun yawaita ana gane da kyau ko to sai ya kasance wannan illar da ta sa aka hana wannan zaman yanzu babu mi babu ita to shi yasa aka samu sahabbai suna wannan zaman domin al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama hukunci yana gudana ne da da illarsa an haramta kaza dan saboda kaza to babu kazan nan kinan ya halatta a yi ne a yi wannan abu ana gane da kyau ko wannan shi ne an haramta ka yi sallah in kana maye to yanzu babu mayan kinan ya halatta ka me ka yi sallah wannan shi ne kinan an haramta ka yi wannan zaman don saboda za ka yi walle to ba za ka yi wallan ba kenan shi kenan sai ka yi abunka ana gane da kyau ko malamai kuma suka ce shine yana daga cikin hikimar da aka yasa aka hana wannan zaman yajlibun nau irin wannan zaman cikin sauki ne in kana shiga yi kwana ana ko ba haka bane wanda shi ne kenan ka je ran juma'a aka gani mafi yawanci wanda kaga suna an gaje tunda shi irin wanga zaman in kai shi kaman ka dogara ne da ni da mafin gida masu yin shi wanda ba su dogara da wani abu ne wanda yake jingina shi mike kawaru zai amma wanda yake abin ga wanda bai jingina da komi rike to wani rike wannan da ya kamar tana kara mishi karfi sai ya kasance in yi an gaje ba zai tunture ba Allah gadiya da kyau ko wannan shine kenan a kenan wannan su ne bayan shi kuma malamai suke cewa yana daga cikin hikimar da sa aka hana wannan wannan zaman yu'adidu tahara lil inqiba ma'ana sociya tana saurin hitowa idan ka irin wannan zaman gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne irin wannan zaman cikin sauƙi ne in kana da cutar basu cikin sauƙi ne kamin ka tashi ka halba guda uku ko hudu wannan shi ne kenan wannan su ne hikimomi guda nawa guda uku amma hikimar mafi girma ita ce mi mazinnatul linkishafil aura ma'ana yana jayo al'auran mutum ta mi ta bayyana to in ka sa wando in dai ba ka san ya kece ba ai ka san kai wannan zaman ba za ta bayyana ba wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam malam yace babul kalami wal imamu yakhutubu babu mai bayani akan magana alhali limami yana hudu ba حدثنا القعنبي معنى هر يا هلت لمن هدوبا كان كان مغنى حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت أنصت إذا كتي إشرو والإمام يخطب الهالي لمن ينا هدبا فقد لغوت تو حقيقة كاي لغو أنا قانا دي كيوكو ما أكي تما اللغوش هو, هو اللعب كوكما الرفض معنى yasashen aiki ma'ana aikin da ba ya da amfani shine ma'anar lagau kenan kayi wasa malam yace to zamu gani shin wannan wasar tana jayo sallar ta lalace idan kuka lura anan bari mu ida sai mu kara bayani حدثنا مسدد وأبو كامل قال حدثنا يزيد عن حبيب المعلم عن أمر بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحضر الجمعة ثلاثة نفر nau'in mutane guda uku suke halarta juma'a duk wanda ya zo juma'a bai wuce ɗaya daga cikin mutane guda uku rajulun hadaraha ya lugu mutunan da ya halarci juma'ar amma yana wasa wa huwa hazzuhu minha to shi rabon shi shine wannan wasan kenan baya da baya da lada an tashi a tutar babu wa rajulun hadaraha yad'u da mutunan da ya halarci juma'ar yana addu'a fa huwa rajulun da Allah azza wa jalla to shi wannan mutun ne wanda ya roki Allah in sha'a atahu in Allah ya so ya bashi wa in sha'a mana'ahu in kuma ya so ya hana masa wa rajulun hadaraha bi insatin anan kamar yana nuhin ana cikin hudu ba ne wancan ana cikin hudu ba yana wasa shi kuma wannan ana cikin hudu ba ba wasa ba yake me yake yi addu'a yake yi an gane da kyau ko to shi ma dai ba a yabe sa ba wa rajulun hadaraha bi insatin da mutumin da ya halarci juma'a kin ya halarci juma'a ya kace juma'a muka ce har hudu ba tana ciki da mutumin da ya halarci juma'a tare da yin shiru bi insatin wa sukutin da al-insat da as-sukut dukkanin su ma'anan su guda ya halarce sa da yin shiru wa lam yatakhatta raqabata muslimin kuma bai ketara wuyan wani musulmi ba wa lam yu'zi ahadan bai cutar da kowa ba da ya shigo masallaci fahiya kaffaratun to wannan juma'ar tasa za ta kasance masa kaffara ilal juma'ati allati taliha har izuwa wata juma'a wadda za ta bi mata ma'ana wadda za ta zo wa ziyadatu salatati ayyamin da kuma ƙarin kwana uku wa zalika bi anna Allah azza wa jalla yaqulu kuma wannan ya kasance ne domin Allah mabuwayi madaukaki ya ce man jaa bil hasanati duk wanda yazo da kyaukyawa falahu ashratu amsalha yana da guda goma irin ta mafi yawanci Allah ya yi so ya ba mutum goma goma to aka ce takwas ne ai kwana takwas ne ko tsakanin juma'a kwana bakwai ne ko tsakanin wata juma'a zuwa wata juma'a domin ta jin ba a hada da ita to sai aka ce an ƙara kwana uku sai ya kasance kwana nawa kenan sai kasance kwana goma shine abin da ake nuhi anan mun yi bayani a baya akan cewa akwai masu fasara shi da ƙarin rayuwa ta kwana uku wannan fasara ce wata ke da akan kuskure domin hadisi ya zo ya bayyana ga abin da ake nuhi a takaicen wa masu girma idan muka lura a hadisi na farko manzon Allah ya ce idan liman na hudu ba abokinka yana magana sai kace masa kai ishuru to kayi wasa abin lura a nan shine idan ya kasance ka hana mai magana ma an hana ka to ina ga kai kai magana to ina ga ma maganar da za ka yi ba ta da alaka da ka hana wani kin idan ya kasance al'amuru bil ma'arufi an hana sa idan ana hudu ba to kenan fa min babu aula an yakuna dunahu me yake da suna akhtar min zalik ka hana mutum ya yi magana ma an hana ka to kenan ina ga wanda ana hudu ba ya ɗauki salula yana magana ko kuma yana daddannawa ko abin da ya kama da haka kenan dai a takakken uwa masu girma hudu ba tana da tasiri tana da muhimmanci sosai game da samun ladar me game da samun ladar juma'a shi yasa duk mutumin da ya san ciwon kansa idan nace ya san ciwon kansa ina nufin ya san menene dalilin halittarsa ya san me yake jiransa a gabansa shine wanda ya san ciwon kansa domin alkayi su man dara nasahu wa amila lima ba'da al-maut wanda yake kowa hankali shine wanda yake kokarin yin aikin da zai tsiratar da shi bayan ya mutu duk wanda yake da cikakken hankali ya san abin da yake yi ba zai bari ba a ce an fara hudu ba baya cikin masallaci ba wai ya rasa hudu ba ba a fara hudu ba baya me baya cikin masallaci wallahi abun haushi da yawa kaga mutane ba su zuwa ma ba su kai akwai ma wanda bai yin wankan ma juma'a sai ya ji an fara hudu ba akwai wanda ba su ma tahowa sai sun irin hudu ba gargajiyar nan sai sun fara sai sun ji inda aka fara ayyuhan nas ayyuhan nas inda ake maimaita su uku nan kun san nan ne daga ita sai karshe da sun ji an kai nan to an kai sidratul muntaha to sai a ce jama'a ku rugo kuma wallahi wannan ni ga ne ba jiya ba mun je wani kauye wajen me ke da suna wajen wa'azi wajen guzan nan to kun san masallacin ahlu sunna suna saurin kare sallah to mun kare sallah muna a bisa kan hanya mun dawo daga masallaci to shi hanyar da muka biyo ta masallacin gargajiya ce sai ga wasu na gudu kai ku rugo an fara ayyuhan nasu ha wallahi haka suke cewa wai ku rugo an fara ayyuhan nasu kuma ana ayyuhan nasu nan sau uku da aka gayi shikenan aka kare a mike da suna aka fara sallah to kun gani mutane ba san ciwon kansu wallahi Allah ya sauke a takaice dai yin wa masu girma mu kula da hudu ba shi yasa in ka san masallacin da kana natsuwa in ana hudu ba to ko ina yake kadai nan saboda in ana hudu ba kana angaje kuskure ne shi ma yana iya rage maka yana rage maka lada domin hudu ba ana ta kama ana cikin sallar ne yanzu misali wanda ya zo ana sallah yana angaje da wanda bai angaje ba suna zama tuwa dai ba dai suke ba to da yawa abin da yake sa su an gaje shine hudubar ba su gane ta ko kuma babu nishadi ana hudubar to duk inda ka san kana jin nishadi ka je wallahi akwai wanda yace mini sabon masallacin da muka buɗa yace mini wallahi malam yace duk sati domin ba zabar mene amma yana jin hausa sosai kuma yana son hausa in na faɗa muku ma da cewa shi ne mai masallacin ma kafin mamaki shi ne mai masallacin ba zabar mai ne matansa guda biyu dukkan su hausawa ne ɗiyan shi hausa suke yi ya ce hudu ba ya ce duk sati har alimu shi nake tafiya ya ce domin duk inda na hudu ba wata ran an gaji ke kama ni ba ni shi daɗin hudu ba ya ce in yana yi ya ce sai in shi natsuwa ana gane da kyau ko to yanzu tun da aka buɗe wannan masallacin shi kenan ya ana hudu ba yana daga cikin wanda suke kaɗa kai har a kare bai an gaji to wannan shi ne kenan malam ya ce babu staidanil muhdisi al-imama babu mai bayani akan wai shin hal dole ne in limami yana hudu ba za ka huta sai ka nemi izininsa domin an samu asarkin da ya nuni da in mekir suna a ayata alkur'ani ta nuna a ƙarshen suratun nur idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in ya farkon ayar yake idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta hatta ya sta'adinuhu daga cikin siffar mutanen kirki in suna tare da manzon Allah ba su dagawa sai sun nemi izininsa to a cikin wannan aya sai sahabbai suka wasu sahabbai suka istinbati kenan ko hudu ba ne in manzon Allah na yi in za mu huta sai mun nemi izini to sai aka rika samu wasu ana hudu ba sai mu kai daga hannu ina so in je in saka kahara ana gane da kyau ko to shine sai manzo Allah ya so ya ka karshen wannan abin to sai aka ka wannan hadisin kenan shine ke nuhi da wai shi in zaka hota liman na hudu ba dole sai ka nemi izinin sa haddathana ibrahim ibn al-hasan al-misisi haddathana hajjaj haddathana ibn jurayj akhbarani hisham ibn urwata an urwata an aisha qalat qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam idha ahdatha ahadukum fi salatihi idan dayan ku yayi hadasi a cikin sallarsa falyakhudh bi anfihi to ya rike hancinsa sun maliyan sarif sannan sai ya tai ana gane da kyau ko bari mu kare in gaya muku hikimar rike hanci kala abu dawud abu dawud ya ce rawahu hamadu ibn salama wa abu usama an hishamin an abihi an nabi sallallahu alaihi wa sallam shi a riwayarsa idza dakhala idza dakhala wal imamu yakhutubu idan mutum ya shigo masallaci ya zamna alhali liman na cikin huduba sai ya yi hadasi ya so ya je ya sake arwalla sai ta ambaci sauran hadisin ya ce lam ya tsukura aisha su bu su ambaci meke da suna aisha ba ma'ana a riwayar hamad bu su ambaci aisha ba abinda wannan hadisi yake nufi shine manzo Allah ya ce musu idan mutum yayi hadasi liman yana cikin hudu ba yana so ya tashi ya je ya sake arwallan shi to ya kama hancin sai hakan ga sai ya huta daga masallaci malamai suka ce a nan manzon Allah ya nuna ma sahabbai dubarar da ake ce ma al-ma'arid akwai abin da larabawa suke ce ma al-ma'arid me ake ce ma al-ma'arid ban san da hausa me za a ce masa dubara ne an san dubara ko manuwar da aka ce ka liƙe hanci shine malamai suka ce kamar dan kai kamar haƙo ne ya fito maka za ka je ka wanke wannan shine ana gane da kyau ko ai kun san ai babu lafiya a ga ana cikin ana cikin masallaci ana hudu ba kai ki mutka ta shi ka huda mutane za su yi tsammanin wani abu to amma in kai in ka rutsu hantunka kowa da ya san da ya ga rike hanci ba dai wari bane ka jiya kenan akwai alama akwai ga matsala ko kenan sai kasance duk wata shakka da za ta iya sa mutane su yi game da kai sai ta koma akan mai yiwa haƙo ne yami haƙo ne yami ashe kun ga musulunci yana aiki da dubara ana gane da kyau ko wannan shi yasa akwai ka'idodi a ƙarshen tafsirin da muka yi kun mun ka ka'idodi kusan guda biyu ne ko uku muka kawo da ake cewa alhiyal alhila ko alhiyal wanda akwai ka'ida guda uku wanda suka kumshi hila idan muka zo a wasu karatuka za mu iya nuna su a takaice dai idan liman yana hudu ba kana so ka huta ba ka da bukatar sai ka nemi izinin sa in kuma za ka yi aiki da wannan hadishin sai ka kame hancinka ka huta ka tahiyarka ana gane da kyau ko wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam malam yace a babu idza dakhala ar-rajul wal imam yakhutubu babu mai bayani akan idan mutum ya shigo limami yana hudu ba a masallaci ya zai zamna zai ko kuma ya zai حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن أمر وهو ابن دينار عن جابر أن رجلا جاء يوم الجمعة ولمتن يازو أرانا الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الهادي من زعل الله ينا هدبا فقال سي من زعل الله يتي مسا أصليت يا فلان وأنا كاي سلا دك زمنا قال لا يتي آآ قال سي من زعل الله يتي مسا قم فركع تاشي كي ركوع إيمانا كي سلا حدثنا محمد بن محبوب وإسماعيل بن إبراهيم المعنى قال ما أنا سنتي حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وعن أبي صالح عن أبي هريرة قال جاء سليك الغطفاني سليك يازو الغطفاني تكون جوني سابن سنة سليك أنا قاعد بجوكو سليك inda kasa sulaiku nan za a ce sulaiku babu matsala su ce sulaiku kai dai ka san dan me yasa kasa shi sulaik sunan sahabi ne kuma daga cikin sahabbai wanda suke da tarihi mai kyau ko da yake sahabbai gaba ɗaya suna tarihi tarihi mai kyau radiyallahu anhum kenan ku sashi a dictionary wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yakhutubu sulaik ya zo manzo Allah yana huduba fa qala lahu sai manzo Allah yake masa asallaita shay'an kamin ka zamna kai wata sallah qala la yace a'a qala yace salli raka'ataini to tashi kai sallah raka'a guda biyu tajawwaz fihi ma amma kai su takaitattu ba a ce kai qiyamul layli ba ana gane da kyau ko kenan ka karanta fatiha fatiha shikenan حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن جعفر عن سعيد عن الوليد أبي بشر أن طلحة أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث أن سليكا جاء ya ji jabir bin abdullahi yana ba da labarin cewa sulaiki ya zo a ran juma'a fa zakara nahwahu sai ya ambaci makamancin wancan hadisin thumma akbala ala nasi zada amma shi a riwayar sai ya kara thumma akbala ala nasi bayan manzon Allah ya masu laiki magana sai ya fuskanci mutane qala sai ce idza jaa ahadukum wal imamu yakhutubu idan dayan ku yazo alhali liman na hudu ba falyusalli raka'ataini to ya yi sallah raka'o'i guda biyu ya tajawwazu fihi ma kuma ya takaita su wannan me yake nuna muna ashe tahiyyatul masjid ana yin ta koda ana ni ana kutuba ana gane da kyau ko akwai maluman da suke ganin ba a yi dalilin su kuma shine wa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa an ce tula annakum turhamun yana karatun qur'ani ku yi shiru suka ce aiko hudu ba mafi girman abin da ake karatun mi karatun mi karatun alqur'ani akwai masu wannan ra'ayin har yanzu akwai masu wannan ra'ayin musamman daga wani bangare na mazhaba ta malikiya kenan magana mafi inganci shine dangane da sallah idan ana raka'a biyu idan ana nafila idan ana hudu ba ya bambanta daga inda mutum ya samu idan ka samu cikin masallaci to a wannan lokacin ana so in ka shigo kai ne kai raka abu da biyu kamin ka zamna ita ce tahiyatul masjid amma idan kana wajen masallaci to a wannan lokacin ba za ka yi ba za ka yi za ka zamna ka saurari hudu ba ana gane da kyau ko yanzu wanda suke cikin wancan ruhun in sun zo ana hudu ba za su yi tahiyatul masjid ko ba za su yi ba a don me yasa yawwa jazakumullahu khair wajen masallaci ana gane da kyau ko da yake shi ma na akwai wasu masu falsafar cewa duk inda aka kewaye aka ce masallaci ne to in aka zo za a yi za a yi me za a yi tahiyatul masjid shi yasa suke gani a ran idi ko da wajen kewayen masallaci ne in ka zo sai ka yi raka a guda biyu don suna ganin cikin menene cikin masallaci ne wannan kuskure ne domin ko a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai dakhilul masjid akwai kharijul masjid a masallacin manzon Allah a waje akwai dan dakali da aka yi wanda Umar in ya ga wasu mutane suna hira sai ya tsawata musu ya ce ku je can waje ku ku shatancin ana gane ke kuma su kusa so Umar babu wasa ko lokacin da ya ga wasu mutane suna suna hira a cikin masallaci sai ya sai ce a kira mishi wancan mutanen suka zo ya kalle su sama da kasa ya ga alamun baki ne ce halan ku baki ne ko suka ce eh mu mutanen Taifa ne yace kun kisa inda ku yan Madina ne la awja'atu kuma da na kare muku wuya kuma kun ba da wasa yake ba ha zai iya kare musu wuya ko ba ba karewa ba ta halaka ne karewa ta a tamna tsakuwa da mai rai ji tsoro ko da Umar da sanda yake yawo dan saboda laftarwa wannan shi ne kenan a takaice dai wajen masallaci ba a yin nafila in ana hudu ba in ana hudu ba ba a nafila a wajen masallaci za mutum zai zamna ya saurara babu babu takhatti riqabin nasi yawmal juma'a babu mai bayani akan ƙetare wuyoyin mutane a ranar juma'a ma'ana ana sallan juma'a musamman ma an fara hudu ba ka zo daga can baya ka ce sai ka tsallako ka zo nan gaba haddathana harun ibn ma'ruf haddathana bishr ibn as-sari haddathana muawiyah ibn salih an abi az-zahiriyah qala kunna ma'a abdullah bin busr صاحب النبي صلى الله عليه وسلم mun kasance tare da abdullah bin busr sahabin manzon Allah yawmal jumu'a ranar jumu'a faja'a rajulun sai wani mutum ya zo ya takaffa riqaban nasi yana tsatsallake wayoyin mutane sai ya sai ya ture wanga ya ture wanga dan saboda ya wuce ana gane da kyau ko fa qala abdullah bin busr wan nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutub haka ne ko fa qala abdullah bin busr sai abdullah bin busr yace jaa rajulun yatakaffa riqaban nasi yawm al-jum'a wan nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutub maimaitawa ne fa qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yace ma wannan mutunan ijlis zamna faqad azaita domin ka cutar da mutane zamna ka cutar da mutane kana son gaba baka yi sabgo baka zo da wuri ana gaya da kyau ko wannan shine kenan tarumul izza thumma tanamu fi baitika ya'ti mubakin ya'ti mubakiran man arada al-amam ana gaya da kyau wani baiti ne so in juye to to akwai ilar sun shiga da da baitayin da ya kamata ba turidul izza thumma tanamu laylan ya husu fil bahri man talaba lahali wannan shine na so in shuye kana son gaba baka zo baka zo da wuri ba to kun ga abin da ya samu za Allah ya katse ya katse hudu ba har ya magana kun san ba mi bane ba karami bane kina uwa kuskure ne ka zo ranar juma'a in an fara hudu ba fa an gane da kyau ko kuma ya kasance biyawar taka za ta cutar da mutane ko an fara hudu ba in dai biyawar taka ba za ta cutar da mutane babu laifi domin alhukum ya zuru ma illatihi wujudan wa adama dan me yasa aka ce kaka kaka sallako mutane ka zo gaba dan kada ka ni ka cutar da su to in ya kasance ba za ka cutar da su ba fa babu lahi kenan ko misali a ce wannan wannan tagar kana iya ka sallako sai ka sai ka ga wuri nan ne yanzu idan ka sallako ka shigo kai lahi kai lahi ba kai lahi ba ba kai lahi ba tunda da ka shigo baka cutar da kowa ba ai ko sai inda ka take wani wannan shine kenan kenan dai a takaice dai abin da yasa aka hana a tsallaka mutane dan kada ni a cutar da su in babu cutarwar to babu laihi ka taku ka zo gaba dan saboda ka ka samu wuri wannan shine kenan a takaice wa masu girma magabata sun kasance suna taka tsantsan sosai game da me yake da suna cutar da mutane a ran juma'a abinda koyi yawaita a cikin mutane yana daga cikin magunguna na magabata ka'ab al-ahbar yake cewa ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah yake cewa li an ada al-jum'ata ahabbu ilayya min an atakhaffa riqab yace in rasa juma'a shi yayi shi yayi soyuwa a gare ni da in zo juma'a tare na cutar da mutane ma'ana da in zo juma'a ina taka wayoyin mutane ina wucewa dan mi dan in rasa juma'a haƙi nawa na taka a a in ka rasa juma'a haƙi nawa ka taka haƙƙi guda ka taka haƙƙin wa haƙƙin Allah a kai dama ai kai ba a zancen ka kai kai ka sani ana ga da ke ba a zance haƙƙin ka to amma idan ka zo juma'a ka cutar da mutane ka tattara mutane ka zo ka shigo gaba haƙƙi nawa ka taka haƙƙi biyu haƙƙin Allah da nawa da na mutane huququllahi mabniyatun ala al-musamaha wa huququl ibadi mabniyatun ala al-mushah ma'ana haƙƙin da yake tsakaninka da Allah Allah yana iya yafe shi cikin sauki amma haƙƙin da yake tsakaninka da kai da mutane wannan kuma sai ka neme su gafara to duk mutanen da ka abu ka iya neman su gafara shi yasa yake in rasa juma'a shi yi mini sauki da in zo juma'a ina tattaka wurin mutane ina cutar da su wannan shine fikihun maganar ana gane da kyau ko shi kuma sa'id bin al-musayyib yace li an usalli al-jum'ata bil harra ahabbu ilayya min at-takhatti yace in yi juma'a in yi sallar juma'a a bisa kan harra harra wani wuri ne a madina wasu duwatsu ne a madina da suke ɗaukan zahi akwai lokacin da hatta in kana so ka gasa nama baka da bukatar ma sai ka kunna wuta in ka je ka hau da wannan nama a bisa kan wannan harrakin wannan duwatsun wannan naman yana gasuwa ana gane da kyau ko dan saboda mi da yake zahi da yake yace to da in zo juma'a in taka wuyan mutane dan in samu wuri yace kuma a ce nayi sallah a bisa kan wannan harra a bisa kan wannan zahin a bisa kan wannan wuta dan mi dan saboda girman haƙi da yake a cikin wannan dai duka suratarwa ne akan mi akan cutar da mutane a ran juma'a ka zo wai dan ka samu wuri kana son wuri ka ka zo da wuri babu rajuli in kana son wuri ka zo da wuri wannan hausa ai kai ko in kana son wuri ka zo da wuri ala ga da ko jayyid mai wuri shike da wuri an gane wannan ko mai wuri shike da wuri ma'ana mai kudi ko babu wuri za a samu mishi wuri kusa a lokacin hausa wuri shine kudi a gare su wannan shine kenan babu rajuli yana asu wal imamu yaktubu babu mai bayani akan mutum yana limami na hudu ba mutum yana angaje to an zo wurin ko ana hudu ba kana angaje to me zai taimaka maka angajen nan ya tahi shine abin da za a muna bayani حدثنا حناد بن السري عن عبدة عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي من زال الله ينتي وإذا نعس أحدكم وهو في المسجد إذا دينكو yayi angaje ko yana angaje a cikin masallaci ana gane da kyau ko kun ga nan ba a kayyade ta ma da ana hudu ba ko ba a hudu ba idan ɗayanku yana angaje yana kuma cikin masallaci falyatahawwal min majlisihi zalika ila ghairihi to ya juya daga wannan wurin zaman nasa zuwa wani ma'ana ya matsa daga wannan wurin nasa zuwa wani ba san ko ana gane da kyau ba malamai suka ce hikimar shine motsi yana tahiyar da ni yana tahiyar da kwana dan motsin nan da kai daga nan zuwa nan zai taimaka a wajen rage ni wannan kwanan da kake shi bayan wannan kuma wannan wurin shedan ya dan same ka to kenan sai ka dan jaye ka bar masa wuri ana gane ke ku kamar yadda manzo Allah ya lokacin da kwana ya dauke su sallar asuba ko da manzo Allah ya tashi ce ku tashi ku bar wannan wurin shedan ya aza kayan shi shedannu sun aje kayan su sai ya matsa can gaba to wannan kenan duka dai hikima ce ta daga cikin abin da zai taimaka kana an gaje sai ka dan matsa daga inda kake wannan shine kenan amma in matsawan ba za ta kai ga cutar da wasu ba kuma dan kada je a wajen bidar ba a tono rama ko babu da imami ya takallamu ba da ma yanzilu minal mimbari babu bayani akan wai halliman ya halatta ya yi magana bayan ya sabko daga mimbari kamin a tayar da sallah حدثنا مسلم بن إبراهيم عن جرير هو ابن حازم لا أدري كيف قاله مسلم بن سنيا مسلم يفئي با لا أدري nan wasu malamai suna ganin kama a wajen nusakh ne suka yi kuskure la adri aqalahu muslimun aula shine magana mafi mafi inganci ban sani ba shin muslim ya ce harir huwa ibnu hazimin ko bai ce haka ba kaman yana shakka ne sai ya kawo shi me yake da suna a tsakanin waɗannan nuktocin guda biyu ko tiran guda asatar guda biyu wannan duka adalci ne na malaman hadisi in suna shakkar magana ba su cewa tabbat ya waɗi su ce ina shakka ya gai ko bai gai ba an sabitin an anasin qala ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yanzilu min al-minbari naga manzon Allah yana sabkowa daga minbari fa ya'ridu lahu ar-rajulu fil haja sai mutun ya gitto masa ma'ana wani mutun ya tare sa dan saboda wata bukata da yake so ya biya masa ko wata tambaya da zai yi fa yaqumu ma'ahu sai manzon Allah ya tsaya tare da wannan mutumin hatta ya qadiya hajatu har sai ya biya masa bukatarsa thumma yaqumu fa yusalli sannan sai yayi tsaye a tayar da sallah qala abu daud abu daud al hadithu laysa bi ma'rufin an sabitin wannan hadisin ba a san shi ba daga sabit huwa mimma tafarrada bihi jarir ibn hazim yana daga cikin hadisan da jarir ya takaita da su hadisi ne da'ifi wanda bai inganta ba babu lahi liman ya kare hudu ba kamin a tayar da sallah ya yi magana ana gane da kyau idan da bukata ta kama domin an ce a cikin a tsakiyar hudubin ma ya halatta yi magana in bukata ta kama balantana ne balantana kare hudu ba a nan ne za a yi istinbatin wannan babu man adraka min aljumu'ati rak'atan babi mai bayani akan wanda ya samu raka'a guda a ranar juma'a yayi kamata ka zo juma'a raka'a guda ka samu baka samu guda ba to ya zaka cika wannan sallar haddathana al-qa'nabi an malik an ibn shihab an abi salama an abi hurairah qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam man adraka raka'atan min as-salati duk wanda ya riski wata raka'a daga wata sallah duk wanda ya riski wata raka'a ta wata sallah faqad adraka as-salatu ya samu wannan sallar anan kun ji an ambato juma'a amma kuma kun ji a babin me aka ce wanda ya samu raka a guda a juma'a wannan me yake nuna muna musulunci yana tahiya akan ka'idodi waɗanda in ka ɗauki ɗa guda za ka iya amfani da ita a cikin wurare masu ne wurare masu yawa sallar azhar sallah ce ko ba sallah ba magari ba sallah ce ko ba sallah ba juma'a sallah ce ko ba sallah ba to shikenan ana gane ya ko wannan hadisin shine dalili akan ka'ida da malamai suke cewa لا تدرك الصلاة والوقت والجماعة إلا بإدراك ركعة ba a cewa ka samu jam'i sai ka samu raka'a ba a cewa ka samu sallah kaza sai ka samu raka'a zuwa abin da ya sama kenan ba a cewa ka samu juma'a sai ka samu alal akalla ne raka'a guda da za ka so ka samu sujada guda biyu na karshe ko zaman tahiya ka samu juma'a baka samu juma'a ba in liman ya sallame in ka tashi raka'a nawa zaka cikawa ba za ka cika ba za ka yi an gade ko domin la mahalla laka min al-i'rab wannan shine kenan kenan raka'a hudu za ka yi dan baka samu mi ba baka samu juma'a ana gane da kyau ko baka samu juma'a ba amma in ka samu raka'a guda sai ka tashi ka cika raka'a guda wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam malam yace babu ma yuqra'u bihi fil juma'a babu mai bayani akan abinda ake karantawa a juma'a ma'ana abin da ya zo a sunna ake son a karanta shi a cikin sallar juma'a haddathana qutaybah ibn sa'id haddathana abu awana an ibrahim ibn muhammad ibn al-muntashir an abihi an habib ibn salim an an-nu'man ibn bashir an rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana yaqra'u fil idain manzo Allah ya kasance yana karatu a idi a sallar idi guda biyu wa yawmal jumu'a da ranar jumu'a bi sabbi hisma rabbikal a'la yana karanta sabbi hisma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghashiya da hal ataka hadithul ghashiya qala yace wa rubbama ijtama'a fi yawmin wahidin wataran ma suna haduwa ma'ana juma'a da idi suna haduwa a rana guda wataran fa qara'a bihi ma sai ya karanta wa'annan surorin gaba daya me ake nuhi juma'a ranar idi ta kama idi ta kama ranar juma'a aka zo a ranar idi sai manzo Allah ya karanta sabbi hisma rabbikal a'la da me da hal ataka hadisul gashiya aka zo kuma a juma'a ya ƙara karanta sabbi hisma rabbikal a'la da me da hal ataka hadisul gashiya in wani dan bana bakwai ilimi sai a shi ne mamin can bai iya bai iya komai ba sai sabbi da da su da hal ataka alhali kun bai san shine sunna ba ko ya haddace ku alqur'ani حدثنا القعنبي عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة مي منزان الله يكسن تينا كرن تاوى أرانا الجمعة على إثر سورة الجمعة ميكي da suna bayan suratul juma'a an gane da kyau ko kenan bayan ya kare suratul jumu'a me yake haudawa fa qala yace kana yaqra'u hal ataka hadithul ghashiya ya kasance yana karanta hal ataka hadith abin da yake nufi shine ya saba jin suratul jumu'a manzo Allah ke karantawa to shine yace hal bayan suratul jumu'a manzo Allah yana karanta wata sura sai yace eh daga cikin surun da yake karanta a ranar jumu'a bayan suratul jumu'a akwai ni hal ataka hadithul ghashiya حدثنا القعنبي حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن جعفر عن أبيه عن ابن أبي رافع قال صلى بنا أبو هريرة يوم الجمعة فقرأ بسورة الجمعة أبو هريرة يا من صلى أرانا الجمعة سيكرا سورة الجمعة وفي الركعة الآخرة ركعة تكرشكم سيكرا إذا جاءك المنافقون أنا قال لكيكو ita suratul juma'a sai aka ce suratul juma'a ita kuma munafiquna sai aka ce idza ja'aka almunafiquna wannan muka ce dalili ne akan wace ka'ida in kuna mun taba ganin ka'ida muka ce wannan zai akan ka'ida kaza na a yawwa to a kawo mini yadda na gayi yadda na gayi domin ka'ida ce kuma in ka haddace ta za ta taimaka maka a wajen a wajen tafsiri ya ga yi fassarar ka'idar jazakumullahu khairan da larabci ne muka ce ya ake cewa ka'idar fawatihu suwari asma'ul laha shine shine ka'idar wata ran zan kara tambayar ku fawatihu suwari asma'ul laha warkon sura sunan suran ne ana gane da kyau ko sabbi suratul a'la duka ɗaya ne yaro ya ce sabbi kai ka ce suratul a'la ba ku da wani bambanci ba ka yi shi da komai ba kusa akwai wanda suke ganin wani kayan gabas ne sura ka faɗi ka faɗi sunan da ba ka faɗi farkon sunan ba ba ka faɗi farkon sura ba sai idan wurin da ke sa iskaliya ne kai wace sura kake a alif lam mim nake to sai mu ce to wannan kai ka samu cikin duhu wace alif lam mim wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam malam yace qala yace fa adraktu abu hurairah hinan sarafa sai na isko abu hurairah lokacin da ya sallame a irin wannan sallolin a sallah ta juma'a fa qultu lahu sai nace masa innaka qara'ta bi surataini kai ka karanta surori guda biyu kana aliyun radiyallahu anhu yaqra'a yaqra'u bihi ma fil kufa bil kufa wanda shi ma Ali ya kasance yana karanta wannan surorin Ami a Kufa kina an samu muwafaka tsakanin Ali da wa da Abubakar kawai mamaki ne ke ah shi ma Ali haka na isko in a sallar Juma'a mafi yawanci idza ja'akal munafiquna da suratul Juma'a yake karantawa ana gane da kyau ko qala abu huraira sai abu huraira ce fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqra'u bihi ma yawmal juma'a ai magana ta kare ko to ai ni ma na ji manzon Allah yana karanta su amin a ranar juma'a kenan gaga wanda muka koya ko حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن معبد بن خالد عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة منذ الله يكسن تينا كان تاوى أسل الجمعة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية منذ الله ينا كان تونا سرور أرانا الجمعة أنا قاني رجوكو kinan wannan babin abin da yake nuna mana shine surorin da aka yi so a karanta a sallar juma'a su ne suratul juma'a da suratul munafiqun wataran kuma suratul a'la da wacce da suratul gashiya ni dai har yanzu ban taɓa yin na farko ba dan ina tsoron a samu matsala ana gane da kyau ko domin sai a rika sara ana bin bakin gatari ka karanta mutane suratul juma'a da suratul munafiquna ana gane da kyau ko to za su ce ka shanya su a cikin rana amma yanzu da ake kuɗi ne ake rabo ba ba minti goma sha biyar da za a yi na sallar juma'a ba ko awa guda aka ce na eyi ana gane da kyau ko amma ku wannan sunnar yanzu na na kara na kara zazafawa insha Allah wata juma'a ma haka zan yi ban taba yi ba amma yanzu sai na yi domin na ji manzo Allah yana yawan karatunta ga sahabbai suna kula da ita suratul juma'a da wace da suratul munafiqun abinda nahi yawan yi ni suratul suratul a'la da suratu da suratul gashiya domin su takaitattu ne amma su wancan shahi ɗaya da rabi rabi su kuma wannan guda ba su kai shahi guda ba ko ba su kai shahi guda ba wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam irin wannan dai so da yawa ana yin shi ne dan saboda lura da halin mutane na rauni da ake a ciki amma duk da haka mutane aka bi su me yake da suna da yanda suke so sai kaga wasu sunnoni ma za a mi za a kashe su a kasa yin su kenan dole sai wata ana dan yi wata ana dan abin ga wannan shine kenan ina tsammani ana nan mana lokaci yayi nan ya kamata mu dakata inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta mana akwai sanarwa na jima ina da gurin musa karatun sira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na jima ina neman ina ya kamata musa wannan karatun domin karatu ne wanda ban cika gani ana yin shi ba a wajen mu kuma rishin karatun sirar manzon Allah akwai hatsari domin rishin karatun sirar manzon Allah ta gaskiya shi yasa ko kwanakin nan ana ta wannan rikicin na shek lawan turaren ku da wa da yan bida ago rishin karatun sirar manzon Allah ce sira ta gaskiya da ana karatun sira ta gaskiya da mutum ba zai ji mamaki ba da an ce ba gaskiya bane an aji manzon Allah da ni da kaciya kenan shi yasa mun yanke shawarar sa karatu sai dai radda muka sa kuma ba kowa ke dama ba domin rana ce ta markaza kuma ni ma ina zuwa markaza amma sai na kare karatun sannan zan tafiya markaza radda nake da wa'azi sai a sai da karatu a je markaza ya wa'azi kenan ran alhamis muka sa kenan wanda ba su da daman zuwa suna iya su samu su samu lamba su samu shiga group don saboda su rika samun karatun ya an tura karatun za a rika yin shi a masallacin kurwa roji site dipte wanda kusan shi ne yanzu muka sanya ma masallacin masjid da wal irshad da aka roshe wancan masallacin yana nan gaba ga masjid sahaba sabon masallacin da aka buɗa wanda malam amin daurawa ya zo ya buɗa inda prof yake karatu riyadu salihin gaban shi kaɗan bai wuce dimetri ko bai wuce dimetri sai masallacin a bangare na hagun ba ma sai ka yi kwana ba bangaren ka na hagun masallacin yake ana ce mishi masallacin kurwa rouge kenan nan ne za mu rika shi bayan sallan magriba insha Allah kuma littafin da za mu sa shine khulasatul nurul yaqin a fara tun daga kasa a fara tun daga sai iko wannan shine kenan kenan an yi shi tun da littafi ne karami an kare shi kuma sai a sa a shiga a cikin matsakaita har a shiga a cikin masu girma in Allah ya so shi wannan majalisin insha Allah shi karatun sira ne zalla za mu rika yi kamar yadda shi wannan masallacin karatun hadisi ne zalla da mi da Qur'ani a gobe kenan kowace ranar asabar in Allah ya so shi kuma wancan masallacin karatun mi hadisi to akwai na fiqh shi kuma yana zuwa a wancan masallacin sabo na juma'a wannan shine kenan subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah a littafin kuma